أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna kara godiya yabo da jinjina ga Ubangiji Allah madaukin sarki wanda cikin ikonsa ne mukan hada wannan guri domin ribantan daman da muka sama. Ci gaba da karatun Alfiyatu bin Malik insha Allah ta'ala zamu tashi a babin inna wa akhawatiha. Inna wa akhawatiha suna ɗaya daga cikin kalmomin da ake ce musu annawasikh ko kuma adawat da ake ce musu annawasikh saboda sukan canja hukuncin mubtada da khabar kuma inna tana yin aiki ne akasin nakana akasin nakana takan yi rafa'a ga takan yi nasaba ga mubtada rafa'a khabar kuma sai ta mishi rafa'a dan haka ne ma malai yake cewa لإن أنا ليت لكن ندرى Such a flight mode? No. لإن أنا ليت لكن لعل كأن أقسو ما لي كان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن أغنيكو تو ما نيكي تشيوا أقص مالي كان من أمل كونغا غورنكو أقص مالي كان akasin abin da ya kasance ga kana min amalin na aiki kana tarfa'ul mubtada wa tansibul khabara to ita inna tansibul mubtada wa tarfa'ul khabara to irin wannan aiki na aka sun kana ya tabbatu li inna wa anna da laital da lakinna da kuma la Allah ina misali sai ya ce ka inna zaidan alimun kaga inna zaidan inna harfu takid wa nasb zaidan sai zanto menene ismu inna mansubun bil fataha alimun sai zanto khabaru inna da ko kana sai ka ce kana zaidun alima bi anni kufun gashi nan ma anni kufun anna sai ka ce harfun mushbihun bil fi'l ha ba mun ga jimlar anna muhammadun karimin ba anna muhammadun karimin anna fi'il madin ko mabni al fat muhammadu fa'il karimin ja da majrur ma dalla to shi yasa ke ce mishi mushbihun bil bil fi'l ko kuma kace ikhwatu ka ito ikhwatu inna ko kuma kace nawa an nasikha adat nasikha kuf'un kaga yawon din nan shine ismuha kufun sai zanto khabar walakin nabnahu lakin ibnahu sai zanto ismu lakin na mansub bil fataha zu digan zu sai zanto khabaru lakin ne kenan ko wa huwa mudaf dig mudaf ilayhi mun banci bitin ko to sai ci gaba da cewa ورا إذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها كليت فيها أو هنا غير البذي تو إذن كزو زكا zo da inna da ɗaya daga cikinta gabanin mutu da khabar to sai ka kiyaye wannan tartibin daga isiminsu sai khabarinsu watan wajibi ne kai takadimin suna akan khabar amma inda khabarinsu ya zanto zarf ko ja da majurur to za ka iya gabatar da shi akan sunan kun gani shi ne wara idar tartibi ka kiyaye ka kula da wannan jerin daga mubtadinsu sai khabar ɗinsu haka za ka zo da su a jere illa fil ladhi kalaita fiha gairar bazi ko kuma laita hahuna gairar bazir bazir kun ga jumlola biyu ne fa sai dai illa fil ladhi kalaita fi fiha sai dai face idan aka samu khabarin ya zo ja da majuru ne kamar misali laita fiha kaga laita sai ka ce mata ikhwatu inna fiha jar majrur fi mahall rabi khabar muqaddam gairar bazi gaira anan shine zai zama ismin ismin laita mansub ha huna idan ka ce laita ha huna ha huna to shine zai zama ismin gairar bazi shine zai zanto khabar kun banci wannan ko to a kenan ya halasta kai ta akhirin khabarinsu idan ya zanto ja da majuru ne ko kuma mene ko kuma zarf idan ya zanto ja da majuru ne ko khab ko zarf da mazruf khabarinsu to shikenan zaka iya mene zaka iya gabatarwa kenan yana daga cikin sharaɗin shine idan ya zato ya zato khabar din su ja da majrur ne ko kuma zarf da mazruf albazi shine alwaqi watan laita fiha ko kuma laita hakuna ghair albazi kaicho ba kowa a nan face maimunin maimunin hali to gurin takadim din ma akwai inda yake ja'iz ne akwai kuma inda yake wajib kaga idan ka ce laita fi ha gairar bazi wannan ja'izul takdimi amma da za a ga isminta ai khabarinta a nan afwan isminta yana hade da lamiri to ba za ka yi takdimi ba kamar ka ce laita fiddari sahibuha ka gane laita sahibaha fiddari to anan ya waje ba kai ta'khirin khabar ne akan mubtada idan ya zanto mubtadan yana kunshe da lamiri wanda zai koma ma zai kuma ma wani suna wanda ke gabanin ita ita sunan misali laita fiha laita fiddari sahibaha fala yajuzu ta'khiru fiddar okay ba zai iya yiwa kai kai kai ta'khiri anan ba saboda lamirin da yake manne da isminta yaudu ila ila ila ba'd al-khabar yaudu ila ba'd al-khabar fiddari kaga ai sahibuha lamirin ha yana kuma ne zuwa ga addar to saboda haka la yajuzu taqdim huna bal yajibu ta'khir bi ma'ana afwan yajibu taqdimul khabar ala al-mubtada anan kun gani sai ka ce laita fiddari sahibaha to nan ya waje baka ka gabatar da fiddari saboda idan ka ce laita fiha laita sahibaha fiddari to lamirin ha ba dai zai kuma zuwa laita ba to ko kaga idan ka kawo fiddari ga addar nan ko to da zaran ka ce laita laita sahibaha to lamirin ha sai kuma ma fiddari addar din nan wanda ke shine khabar muqaddam ya fita ko wa hamza in naftah li saddi masdari masaddaha wa fi siwa dhaka kasri to wa hamza in naftah nan kuma zai mana bayani ne cewa ya wajaba ai mahamzan inna fatha wata mana inna tana da halaye guda uku akwai inda wajibi ne a mata fataha a ce anna akwai inda wajibi ne a ce mene inna akwai inda wajibi ne a ce mene anna ko kuma inna halaccin fuskoki biyu kun gane ko to yana waje ba a gabatar da ita idan ya zama mazdari za a iya samun mazdari ya zo ya zauna makafinta kamar idan ka ce kamar bari mu fassara baitin sai mu dawo wa hamza in naftah li saddi masdarin masaddaha wa fi siwa za kaksiri takadirin baitin shine waftah hamza inna hamza inna kai mishi fataha li saddi masdarin masadda masaddaha idan masdar ya zo ya kwafe makwafinta ya waje ba kai mata mene kai mata fataha idza wa idza waqa'at inna fi mawdi'i rafin fi mawdi'i marfu fi'ilin kamar ka ce yu'jibuni annaka qa'imun kaga yu'jibuni annaka qa'imun yanzu idan ka ce yu'jibuni kaga fi'il mudari wa nun nun luqaya wa ya maf'ul bihi annaka anna wasmuha wa khabariha qa'imun khabar ko to zaka iya cire anna wa ma'mulaiha ai isminta da khabar da sai kawo masdar a gurin sai ka ce yi ujibu ni kiyamuka sai ka kawo masdarin khabar dinta annaka ka'imun ko to ka'imun ismul fa'il ne ina masdarin kiyam to sai ka ce yi ujibu ni kiyamuka to tunda ya halasta ka cire ta ka kawo ka cire ta ita da isminta da khabarinta ka kawo suna a gurin masdari a gurin to shikenan sai ka ce anna ba za ka ce inna ba kun gani yi abu da imar maliki ya nufi idan ta zo idan masdari zai iya zuwa ya kwafe ta ya kwafe sunan ya kwafe gurinta to wannan shine guri ɗaya kawai da ibn malik ya kawo gurin fataha a kyafon to wafi siwa za ka siri to sai ka ce waksir kai mahamzan anna kasara ka ce inna fi siwa za ka kuma bayan wannan hali inda za ka iya cire ta da ma'amula haka kawo suna wanda zai zama shine fa'ili to sai kai mahamzan kasara kuma bayan wannan shi yasa ya ce faksir filipti da wafi badi sila وحيث إنا ليمين mukmila to ga wanda yake wajibi ne kai mata kasra gurare ne guda shida ka ce inna ba anna ba na farko faksir filibtida idan ta zo a farkon fataha sai kai mata sai kai mata kasra a watan farkon jumla kaman innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lakum arrahmanu wudda innal ladhina amanu wa amilus salihati kana lakum jannatu bidawsi nuzula innal ladhina amanu yawwa wa min salatin lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar to saboda haka anan dole ka mata fata ka ce inna me yasa li'anna li'anna waqa'at fi awwal al-jumla wa fi badi sila haka nan kuma idan ta zo a farkon sila Allah na cewa wa atainahu min al-kunuzi ma kaga ma din nan tana da manin mene allazi ne musuliya ne to inna mafatihahu latanu'u inna mafatihahu ba ga shi kai kasara ba to anan ya waje kai kasara saboda mene saboda ita inna din ta zo ne a jumlatu sila domin wa atainahu fil fa'il wa maf'ul bihi min al-kunuz ja da majrur ma sai kace musuliya bi ma'ana alladhi inna litawkid mafatiha ismu inna wa huwa mudaf huwa mudaf ilayhi latanu lam lam tawkid tanu'u fi'l mudari wa jumlatu inna mafatiha hulata nu'u silatul limusul la mahalla hamil al irab don kallo da kyau ai inna ta zo a farkon sila ne ko to saboda haka dole kai mata kasara shine wa fi da isla wa haythu inna mukmila li yaminin haka nan kuma da inda inna ta zo take cika sa jawabin idan tsuwa kamar idan ka ce wallahi inna zaidan laqa'imun kaga wallahi aba zai iya yi a takaita nan ba ko sai an kawo jawabi ko inna zaidan laqa'imun to kaga inna zaidan laqa'imun jumla ce wacce take akada ya rantsuwa da aka yi wallahi kun gane shi ko aw hukiyat bi qawli bil qawli ko kuma ta zo a gaban qawli أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسر من بعد فعل ألقى باللام كعلم إنه لذو تقى أو هكذا بالقول كوكما أكا زيو حكاية دا قولو معنى أكا فار زوا دا قولو da duk wata kalma da aka ciro ta da kaulu gabaninta misali qalu la'udu ulana rabbaka yubayyana ma hi qala innahu kaga sai da ka fara kawo inna kala ko to a gaba sai ka ce inna ba za ka ce kala annahu ba kala innahu ya kulu innaha baqaratun kun gane wannan ko aw halat mahalla halin ko kuma ta zo ta zuna makufin hal kamar ka ce mene zurtuhu wa inni zu amal zurtuhu fi'l wa fa'il wa maf'ul bihi wa alwawa wal hal inna inni innal taukid wasu mai hako zu amalin khabar hako don ka da kyau jumlan inni zu amalin ai fi mahalli rafi khabar fi mahallin nasbi hal to saboda haka tunda ta zo a farkon jumla haliya sai a mata kasara a ce inni ba za a ce anni ba wa kasaru min ba da fi'ilin ulika billami kalam innahu lazu tuka sannan kuma har ila yau ana yin ma ita inna hamzanta kasra kuma wannan wajibi ne ta zo a gaban wani fi'ili da cikin af'alul qulubi mun ga sa baya ko wa kad ulika an habil lam sannan kuma aka zo ma da khabarin lamun kamar misali alimtu inna zaidan laqa'imun kaga alimtu alima ai min abal kalbi inna zaidan ga inna nan ko to saboda ta zo gaban fi'ilil kalbi ne kuma ka dubi khabarin laqa'imun sai aka Allah sai aka manna mishi lamun ko to dole nan a ce inna ba za a ce annaba me yasa li'annaha waqa'at ba'da al-qawli ba'da fi'lin min af'al al-qulubi wa ullika anha wa ulika ala khabriha bil mini ulikat lam ala khabriha saboda haka wajibi ne ka ce inna ba za ka ce alimtu anna zaidan laqa'imun ba amma da za a cire lamun dinka to shi ne sai ya fata kuma alimtu anna zaidan qa'imun amma da an ce laqa'imun to sai a an za hamzan ina kasara shine wa kasaru min ba'di fi'lin ulika billami ka lam innahu la zutuka kamar yace i'lam ka sani innahu a i'lam da me ake sani da zuce ko i'lam ka sani innahu la zutuka kaga gashi khabarin ta shine lazu zu din nan sai aka munna mushi lamun to saboda an zo da ita an zo da inna a gaban alima wanda kifi ne min af'alul qulubi sannan kuma kabarin ta aka zo mishi da lamun to saboda haka wannan ya zama ne ya zama wajibi ne a mata kasara da za a cire lamun din nan sai a mata fataha wa ba'da idza fuja'atin aw qasam la lama ba'dahu bi wajhayn numi ma'tilu faljaza wa dha yattaridu wa fi nahwi ghayrul وفي نحو خير القول إني أحمد بعد إذا فجاءت سننكما يا وجبا يا يا يا حلستا نن محل جواز ne ya halasta ai fasara ai fataha ko kuma ai kasara idza ba'da idza fuja'ata idan tazo gaban al idza al fuja'iyya idza al fuja'iyya kaman kace kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun to ya halasta ka ce kharajtu fa idza na fito kawai ba zato ba tsammani sai ga zaid da qa'imun yana tsaye qa'imun yana tsaye to in kaga dama ka ce kharajtu fa idza zaidun fa idza inna zaidan ko kuma fa idza an fa idza inna zaidan ko kuma fa idza anna zaidan qa'imun ya halasta kana da fuskoki guda biyu idan ta zo gaban fuja idza al fujaiya ba la lama ba'dahu wanda ke babu lamun a gaban idza fujaiya au qasamin ko kuma gaban qasam rantsuwa lama ma ba da wanda ke babu lamun a gaban idza fujaiya ko kuma qasami din nan rantsuwa kharajtu fa idza zaidun qa'imun kaman ka ce idan wani rantsuwa kuma kaman ka ce kaman ka ce halaftu anna zaidan qa'imun to ya halasta kai ka zo da waji bi waje hainu numi numi an ruwaito wannan bi waje hainu da fuskoki guda biyu ka gane ko fa idza zaidun qa'imun fa idza zaidan qa'imun fa idza afwan fa idza anna zaidan qa'imun fa idza inna zaidan qa'imun diya halasta ya isa ya fito ko مع تلو فالجاز وذا يضطرد في نحو خير القول إني أحمد مع تلو فا الجزاء hakanan kuma ana yi ya halasta kai mata fataha kuma kai mata kasra idan ta biyo idan ta biyo mene idan ta biyo fa'ul jaza misali ka ce na hau man ya atini fa'innahu mukramun man ya atini duk wanda ya zo mini fa'innahu mukramun lallai shi abin girmamawa ne kaga nan sakamako ake so a nuna na wanda ya wani aiki ko to saboda haka man ya atini fa'innahu wannan fa'un da ita ce ake ce mata fa aljaza watan fa wa allati ta waqi'a fi khabari في في جواب الشرطي فالفاء الواقع في جواب الشرطي تقدير الجملة شيني من يأتني فجزاؤه الإكرام تشاء متكسرة كتب ربكم على على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة shikenan kana da fuskoki guda biyu shi yasa aka samu kirawoyi sun zo kataba rabbukum ala nafsihi rahma innahu man amila minkum akwai kuma kira'an annahu man amila minkum ya fita ko shine ba fal jaza wa za ya taridu wannan yakan zo da yawa mafi watan yin mata kasara ɗin yakan zo da yawa fi nahwi khairul qawli inni ahmadu a inda ta zo na'am baitinu kenan shida kenan ko bakwai takwas kenan ko? turbar mu ƙari ka ɗaya zama mara kenan وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا لا مبتدا انه اني لوزر تو akwai anna akwai inna ko ko kuma akwai inna mushaddada sannan kuma akwai in annafiya to a rubutu in ba in ba shadda ba ga nunin ta za ka bambance to sai ka gane ita inna akan samu lamun takan zo a khabarinta shine wa ba'da zatil kasri tashabul khabar sai ka ce wa tashabul khabara la mubtida'in lamu da ake ce mata lamu mubtida takan zo mu khabarin inna ba'da zatil kasri a gaban inna mai kasra nahu inni lawazar kaga inni kaga inna litokid yinunun lukaya ya'un din nan kuma ismu inna lawazar shine khabaruha lamun din ka sai ka ce lamu liftida wazarun kuma sai zanto khabaru a inna in Allah kai musu tashi wala yali dhilla mimma qad nufiya ولا من الآمال ما كان رضيا إن شاء الله تعالى abinda Allah ya ba mu iko mu kanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk